أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وسنه الباقيه لا زالت الى الاولى راقيه وكافه اصحاب رسول الله المهاجرين والانصار والتابعين والتابعين بإحسان الى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتومين وهاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن جوز الاقواسي قلوب الاصنام فريد الدهري الإقلاقي حاتم الحتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي إلى الله الشيخ إبراهيم السداد نسأل الله بأن يجعلنا من آل السداد جاي رسول الله آه الحمد لله يوم uku ga watan takwas dubu biyu da sha takwas miladiya za mu yi hatma na ahdari insha Allah wanda ke gani ne in Allah ya sa da muna cikin sujudu sahwi a ciki yau za mu tashi a shafi na ɗari da takwas kenan ko wa man ja'ata al-arab jiya mun hallabe balin mashakir na cikin sujudi dan za mu ci gaba insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقال رحمه الله تعالى ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه فإن كان عامدا كره ولا شيء عليه
آه ومن جاء الأقرب wani yana cikin sallah sai kunama ta zo masa au hayyatu ko macijiya faka talaha sai kashe ta yana cikin sallah fala shi alaihi babu komai cikin yin haka illa an yatula fi'lahu sai dai in wajen dukan ko kashewan ya ya shagaltu ya dade yana wani abu yana yin yana ta kokarin kashewar eh a wajen da birar kibla ta ko kuma ya juyawa da kibla baya macijin ya juya shi ma ya juya kaman kai masa hari kenan to wannan sallar da zai yanke fa innahu yaqra'u zai yanke sallar wa man shakka wanda ya kokanto hal huwa fil witri aw fi sa'in shafa'i yana shafa'i da witri ne sai yana kokanto shin yana raka'a ɗaya ne ko raka'a biyu to ya mai da shi raka'a ɗaya ya kawo na biyu ya zama na biyu da al-hassani ta shafa'i kenan in yana ganin cewa yana cikin shafa'i ne da wutari to sai yana ganin raka a ɗaya yayi ko kuma a'a ya yi shafa'i da wutari da yi to sai mai da wancan kawai ce raka a ɗaya sai da ya kawai sai ya dawo da wannan ɗin sai ya yi ta in ya yi haka wata da ba da salami sai sai da bani bayan ya idar saboda kokwanton a cikin sunna kaga wannan kokwanton ne a cikin sunna amma kaga me yasa dai shi saboda ai rukuni ne guda ya cire eh rukuni ne guda eh bambancin su kenan ba a yin shafa'i a ba a yin sujudi a cikin sunna to amma kaga a wannan sallar sunna saboda an bar rukuni za a yi a suma autar sannan sai ya wuce ran daga baya wa man takallama baina shafa'i wal wutri wanda yayi magana tsakanin shafa'i da wutri sahihin da rakanuwa fala sha dai babu komai gare shi wa in kana amidan idan da gangane kuri haiki wala sha dai dai babu komai gare shi wani yana yin shafa'i ya baro tarin masu wani lokaci to wanda ake nufi ana kamar mutumin da yake cikin shafa'i da wutar to kamar suna da kusanci ne da yawa shi yasa ba a son magana a tsakani to amma idan mutum yayi bai an ki amma dai ba komai babu wani a ce wutar ya kama shi ko wani shafa ya kama ko wani abu ya kama shi babu na'am
البيان يعني أن من جاءه شيء من هوام الأرض كأقرب وحية فاشتغل بقتله فلا شيء عليه ما لم يكثر منه هذا الاشتغال ويجاوز الحد أو يستلزم استبرا- استدبار القبلة فإن حصل واحد منهما قطع الصلاة وأعادها, وأعادها والأصل في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وسهاه ابن حبان وله شواهد وأن من شك هل هو الوتر أو ثانية أو ثانية الشفع فليجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام لاحتمال الزيادة على قاعدة البناء على اليقين على اليقين عند الشك في عدد الركعات لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وفليتم عليه ثم يسجد سجدتين وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد ولحديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد السلام رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فل- فلم يدر اثنين صلى أمثل أو ثلاثا فليلغي الشك وليبني على اليقين رواه البيهقي وأن من تكلم ساهيا بين الشفي والوتر فلا شيء عليه وإن تعمده مكروها
نعم يعني أن من جاء من جاءه شيء من هوام الأرض abubuwa da suke yawo a bayan ƙasa ma- masu cuta in yanzu makana cikin sallah ka ƙaramin wahayyacin kamar macijiya da kunama fashta gala bi qatalihi ka shagala wajen kashewa falasha alai babu komai gare shi malai malai kusar minhu hadal ishtigal matukan wajen kashewa bai shagalantar da kai ka shiga wani abu daban ba wa yadawul alhadda mutum ya tsallake haddi aw yastazimul istidbar li qiblati ko kuma macijiyar ta juya kuna ta karaunai karauniya da ita ka bar ka kauce gaba da alqibla fa yana hasala wahidan minhuma idan ɗaya daga cikin haka ya faru kada salata to ka yanke sallan kawai wa ada ka sake ta daga farko wal asr fi hadha al hadith abi hurairah wannan dalilin an samu dalili ne daga Abu Huraira yana cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce uqtul aswadayn a kashe bakake guda biyu fi salata cikin sallah alhayatu wal aqrab kaman maciya da kunama wanda suka tasawa mai sallah akhrajahu al arba wa sa'u ibn ibban wa lahu shawahidu wa anna man shakka hal huwa witrun aw sajdatu shafa'i wanda yake shakka shin yana wutiri ne ko saniyatun ko kuma yana biyu daga cikin shafa'i falaji ala hasani ce shafa'i to mai da ita sani ta shafa'i wala yasir ba da salamu yasir bani bi ihtimalin ziyarati saboda ya samu ƙari ala qa'idatul bina'i akan qa'idan bina'i bina'in da ya akan yaqini inda shakki wajen kokonto fi adadin raka'ati wajen adadin raka'a li hadisi bin mas'udin saboda hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يجي وإذا شك أحدكم في صلاته إذن أيام يكو كنت تشكين صلاة فليتحرش ثوابا يكر دادون dacewa wato lokaci wanda ya dace falitin ma'alai ya cika sun mai zubi sadai ta yi sannan ya sida guda biyu fi riwayatul bukhari falitin ma ya cika sun mai sallama ya sallama sun mai zubi ya sida bani ولحديث عبد الله بن جعفر مرفوعا حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا wanda ya dangana daga manzo Allah man shakka fi salatihi wanda ya kokonto cikin sallah falyasjud sajdataini yasjud sujada biyu ba da salamin bayan sallama Ahmadu Abu Dauda Nisa'i da hadisin Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya shakka cikin sallansa falam yadar islaini sala au salasa bai san biyu ya sallata ba ko raka'a uku ko falwilgi shakka ya jefar ya jefar da kokwanta wal yabni ala yaqini yayi bina'i akan yaqini رواه البيحقي بيحقي يا رجل وانا من تكلم صحيح بين الشفع والوتر wanda ya magana da mantuwa tsakanin shafi'i da wutiri fala shi alai babu komai gare shi wayan ta amma da inda gangan yayi makaruhun an kini sallah bata baci ba babu sujudi kuma na
وقال رحمه الله تعالى والمسبوق, والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا فإن سجد معه بطل صلاته وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلية وأخر البعدية حتى يتم صلاته ويسجد بعد سلامه فإن سجد مع الإمام عامدا بطل صلاته وإن كان ساهيا سجد بعد السلام وإذا سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو يصلي وحده وإن ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي
na'am wal masbuq abin da ake kira da masbuki shine mutumin da yazo ya samu a fara sallah an yi raka daya ba da shi aka fara ba mamu shine wanda aka fara sallah tare da shi masbuki kuma an riga shi da waɗansu rakoyi raka ɗaya ne ko raka biyu to ana kira shi masbuki in a daraka ma da imani aƙalla min raka ce idan ya riska ya samu raka'a akalla mafi karanci da ya samu raka'a da tare da limani fala yazid ma'ahu ba zai sujada da ba zai sujada da liman din ba la qabliyan wala badiyan akalla ko wal masruq idza adraka ma al imam akalla in aka ce akalla bai samu kenan eh bai samu sallah ba masalan ka zo me yake nufi da misali ka zo ana ruku kana misali kana niyyar sallar la'asar ko azhar kana ruku shi kuma yana tashi ba ka samu tazbihi ba wannan ana son akalla mutum ya samu tazbihi uku biyu uku ka samu sallah to kana ruku yana miƙewa kaga ba ka samu komai ba a sallar karka ce da ka yi tazbihin ka ka ce ka ji wani ka samu ba ka samu ba domin baka da sallah abinda aka yi dauke maka kawai takbiratul ihrami shi aka yi dauke maka to shikenan sai ya zama an samu badiya kama liman ko qabliya kama liman a sallah ka san misali ma a ce badiya kama ka amin qabliya kama idan aka ce ma'ana ya kama liman din a lokacin kai baka samu kowace raka ba a cikin sallah idan ka zo aka yi qabli da kai sallanka da zaka yi a baya mata bace dalili ka fara da ƙari eh ka fara da ƙari sallan ba ta nan gaba ke daya an fahimta gurin yana da wahalan fahimta nan amma kuma abu ne a hili baka riski raka'a ba amma kai tunanin ka ka riska ka zo kana Allahu akbar ana sanar Allah da wani da kuma raka'a ka shi ne kaga baka samu komai ba abinda kawai liman ya dauke maka shine Allahu akbar Allahu akbar ikama ya to baka samu sallah ba to sai zama an yi nasara a sallan an samu an samu kusani kaga liman ba zai sake ka ba sai yayi sallah sai yayi sujud qabl tukunne ya sake ka don haka ba sujud qabl karka yi eh karka yi sai ka dace ka kyale suka tashi ka yi sallah ka dama can an rage maka ne kai kuma ka rufa musu bayani kawai domin in kai sujud qabl ka yi sai ya yi sallama kenan ka tashi to kana tashi kana kawo rakoyinka guda hudu domin raka hudu ka kawo sallan ta tashi saboda ka fara da kari ka fara da kari wannan yana da wahala wal mansuq idza daraka ma al-imam aqalla min raka'atin kenan mafi karanci daga raka'a fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan ba zai yi kauji ba ba zai yi baji ba fa yin sai zai ma'amu idan yi ko su yana bada da salatu salat da baci yawa wa ina da raka raka'atan amma ya samu raka'a kamilatan cikakkiya ana rikar raka'a ne liman masbuki yana samun sallah ne tare da liman ya samu raka'a daya a ruku'i in ka samu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi so biyu shikenan ka samu yawwa amma kana Allahu akbar suna rabbana wa lakal hamd to ka ce kai naka ka same shi bai yi ba yawwa to akan mutum ya samu bai ba bai ba sujud eh, tasbihi dai ba yi dama kallan guda uku ne to amma guda biyu an yadda akan ka
wa yana da raka rakatan kamilatan idan ya riski raka daya awa kasara ko fiye da raka daya sai ba zai tsira tare da su qabliyan ko qabli wa akhara ba'diyan in ba'di ne dama ba za ka yi ba'di ba sai ka idar da naka ko hatta yake masalatu sai ya cika sallar sa fa yasjudu ba'da salami sai yasjudi bayan sallama fa in sajada ma al imani idan ya sujudi tare da liman amilan da gangan badala salatu shi ma sallar ta bace wa in kana sahiyan in kuma da mantuwa ne sai da bada salami sai shi da bani wa idza sahal masbuqu idan shi al masbuqi yayi yayi rafkanwa shi ma a cikin sallar a sallar bada salami bayan sallama al imani fa huwa al musalli wahdahu kan mai sallar ne shi kadai yawa saboda ai baka samu komai ba to a cikin sallar ka ka samu kuskure to kai kadai ne kautawa wa in tarattaba ala al-masbuqi ba'diyan idan ba'diye jeru ka samu rabkan wa biyu wanda dukkan ba'diyin sai kama ka cikin sallah min jihati imamihi haka ne wa qabli min jihati nafsi ma'ana wa in tarattaba ala al-masbuqi shi masbuqin ya samu akwai bangaren liman an sami wani illa ko ba'di kai kuma aka samu illa qabli ajal ahul qabli ne qablin yayi shikenan eh a da ba ai qabli tana daukewa eh a wannan akwai gurin da kuma ba take dauke qabli ita kuma in ba din ta kama ka ka rikice to in ka yi ba din ita kuma ta dauke qabli eh
البيان يعني أن المسبوق إن لم يدرك مع إمامه ركعة كاملة لا ينسحب عليه حكم الجماعة ولا يدخل مع الجماعة فيما ترتب عليها من سجود قبلي أو بعدي لعدم إدراكه مقتضاه فإن سجد معه بطلت صلاته وأما إذا أدرك مع الجماعة ركعة كاملة فأكثر إن سهب عليه حكم الجماعة ويلزمه حينئذ سهو الإمام مطلقا فلذا إذا ترتب على إمامه سجود قبلي تابعه فيه وسجد معه وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه رواه البزار والبيهقي والدار قبني وأما إذا ترتب على إمامه سجود بعدي لمقتضاه فلا يسجد معه بل يؤخره إلى تمام صلاته هو ثم يسجد بعد السلام نظير ما فعله إمامه فإن خالف وسجد معه البعدية بطلت صلاته لإدخاله فيها ما ليس منها إلا إذا فعله عن سهو فيجبر بسجود بعدي لحديث ذي اليدين السابق وحديث سجوده البعدي عليه الصلاة والسلام بعد قيامه إلى خامسة كما رواه البخاري ومسلم وأما سهو المعموم حالة القضاء بعد سلام الإمام كالمنفرد المصلي وحده لا يحمل عنه الإمام هذا السهو لانقطاع القدوة بمجرد سلامه وإذا ترتب على المعموم سجود بعدي من جهة إمامه وسبق أن حكمه فيه تأخيره إلى ما بعد سلامه واتفق أنه حال قضائه ترتب عليه سجود قبلي أجزاه هذا القبلي وناب عن, عن البعدي
نعم آه ما لم ينشوى يعني أن المسبوق shi masbuki in lam yadrik ma imami rak'atan kamilatan matukan bai samu raka guda ɗaya cikakkiya wajen liman ba la la la yastahab la la yasibu alaihi hukumul jama'ati bai yiwu a gare shi a ce ya samu hukuncin jama'a ba to la da kulma al jama'ati fi ma tarattaba alaihi min sujudil qabli ba zai shiga abin da ya sami jama'a ba na sujudi na qabli ko ba'di li adam idraki muqtabahu saboda bai samu komai ba cikin sallan balle ya shiga bayan sai ya ma'ahu idan ya sujada tare da su bakalar salatu sallan ya baci wa ma ila da raka ma da mata raka'atan amma in samu raka'a guda daya kamilatin cikakkiya cikakkiya fa aksara ko kuma mafi yawa in sahaba alaihi lokumin jama'a shikenan shi ma ya shiga wa yalzamu min izin sahwa a lokacin ya sahun imam rukunin liman din ya kama shi mutlakan baki da faliza saboda haka idza tarattaba ala imamin sujudul qabli idan aka samu sujudul qabli ya jeru akan liman tabahu fihi za su bi shi ciki wasu da ma'ahu su sirra tare da shi wa ruya an rawato an abi huraira daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu Allah ya dai shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'ala manzo Allah ya ce idza jitum ila salati idan kun zo wajen sallah wananu sujudun kun sai muna sai da fas sujudu ku sujudan ku bi wala ta'udduha shay'an amma kar ku sabata akan kun samu raka ma'ana kenan wa man adraka ruku'a amma wanda ya riske ruku'i fa kada raka salata ya samu sallah to shine a ruku inda ibn qasim a malikanci shine wanda ya samu tasbihi biyu shine dalili inda a wajen a cikin malikiya ne tasbihi ɗaya baya sa mutum ya samu abin da ake nufi abu dauda wasu awadi ibn huzaima wa hakim wa ibn umara radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala mazalla yace laysa ala man halafa al-iman sahu wanda yake bayan liman baya cikin rafkanwa wato ba ba wani rafkanwa a kansa laisa alaman halfar imamu sahwan fa in sahal imamu amma in liman din yayi rabkanwa fa alai yana kan shi shi wa alaman halfa kuma yana kan wanda yake bayan sa amma shi ba kan sa dan gane ko bazzari ya rawato bai haƙi darin kudin kaga shi duk abinda ma'ana nan ya maimaita maka ne idan mutum yayi kuskure a bayan liman to liman ya hamilu imamu shi yasa yace laisa ala man halfa al-imamu sahwan naka na kanka baya kanka na'am wa ma idza tarakaba ala imamin sujudul badi amma idan aka samu sujudul badi ya faru akan liman li muqtada aw wajen sallarsa fala yasudu ma'ahu ba zai sujada tare da shi ba shi wanda yake bai samu sallan ba bal yu'akhiruhu ila tamamis salati zai bari sai ya cika sallah huwa shi suma yajid ba salami ya sujuda badi nazira ma fa'alahu imamu wato kinin abinda limamin ya aikata fa in halafa idan ya saba wasu da ma'aul badi ka san ba hadin tunda badi ne a sai ya ce assalamu alaikum ne sake ka tashi ka kara to ya ce assalamu alaikum ne sujuda kai sujuda ai ba kai bai ba yawa to shikenan fa in halafa wasu da ma'aul badi ba da salatu idan ya saba ya yi sujjada tare da liman sallar ta ɓaci li ikhali fiha ma laysa minha domin ya shiga abin da ba ruwansa ya shiga abin da ba ruwansa ba sa shi ba illa idza fa'alahu ala sahwi sai da in rabkanwa kuma yayi ya bi shi a haka fa yujbaru bi sujudil badi sai ya jabarun wannan sahwun nashi da sujudil badi li hadith zil yadaini saliki saboda zil yadaini da ya kawo hadisin nan wanda ya wuce wa hadisi sujudihi al-ba'di alayhi salatu wassalam da ya sujudu ba'di ba da qiyami ila hamisatin da ya tashi da raka ta biyar kamar rawu da Bukhari wa Muslim kamar yadda Bukhari ya rawato da Muslim wa ma an gani nan gurin kuwa an gani raka ta biyar masalan in liman aka samu sujudi ya same shi na ba'di a cikin sallarsa to shi wancan abin da su gaya da shi ba zai jinkirta sai ya cika sallar su tukunna yi ko to bai jinkirta sallan ba yayi sai yayi sujudin badin saboda abin da yake gani ai liman ya ka liman ya sujudi ya kama liman to sai su da badin me yasa ya sujada badin wanda ya kamata sai ya gama tukunna ya sujudi badin ba zai sujudul bari tukunna ya tashi ya ƙara sallar sa bai to sai sujudul bari to akan sa ake magana yes to sallar ta baci ne bai kare ki ma laysa minha illa idza fa'ala wasa an sahawi sai dai shi ma an din ya sake kofsa ta ne wani bataye yawa ya shiga wani sahau kuma da ba to shikenan sai ya yi jabarin wannan sawi da ba'adi ba da gangan ne ya yi ko kuma da mantuwa shikenan abin da ko za tambaya kenan yawa yawa in kuma sawan ne to zai gyara shine shine magana wa ma sawal mamumi amma rabkanun mamu halatul qada'i lokacin ramuko ba da salami bayan an yi sallama bayan sallama liman fakal munfarid al musalli wahdahu kamar mutum ɗaya ne kawai ke sallah shi kadai ai riga an sake ga an ce assalamu alaikum ka shiga harkan ka ai to tunda ka shiga harkan ka sai kai kuskure in kai kuskure ai ba za a ce an yi hukunci kuma da liman ba ko da ka bi liman din kai ne kai kuskuren a kanka a lokacin ka saboda haka sujudin kabli ce ta kama ka ko ba dai to tana kanka misali ka samu raka uku tare da liman sauran raka ɗaya idan ka tashi ba za ka yi raka ɗaya misali sallan magariba sai ka tashi sai ka ce misali sallan isha'i zan ce ba ka tashi ba za ka yi karatu a bayyane ba sai ka yi a boye liman ne yi saboda haka me ya kama ka kabili ko ba ka bane to da ka tashi sai za ka Allahu akbar sami Allahu liman hamidu rabbana wa lakal hamdu sai ka ki fada kaga ka buga biyu sun kama ka eh Allahu akbar da zaka yi sujada sai sai ka mance baka fada ba Allahu akbar da kai sai kan sake mance baka fada ba kaga kai kai tartiban mushkiloli da suka same ka a cikin sallah domin da su jirgin kabi gabadi ya kama ka a cikin sallah saboda ka ɓoye gurin bayyanawa kabli ya kama ka ka bar ka yi nukusani ka bar kabbarori kuma to kaga abin da za ka yi kenan za ka yi su jira ɗaya ne su jira ɗaya za ka yi a madadin su kuma kai ya kama bai kama ka cikin wancan sallan ba a cikin lokacin ka ya kama ka an gane ko dai kun ci to kan kalmar faridi kenan ya zama shi kadai ne hukuncin sai ya kama shi anan kenan wahda la ya'malu anhu al-imam hadha sahw ai wannan rafkanon ba za a dauke maka ba liman tunda ko rabu da liman lin kida al-qudwati bi mujarrad salami wanda kake koyi da shi ya ce assalamu alaikum ko rabu hanya wa idza tarattaba ala al-mamumi idan aka ya jeratu akan mamu sujudul badi min jihatul imani a bangaren liman an samu sujudul badi wa sabata anna hukumu fi ta'khirahu ka sani da ba cewa dole ba za ka yi sujudin ba za ka ja ya riga zauna sosai haka da ka koya an gani wasu baka ana hukunci ta kirahu ila ma ba da salati za ka jinkirta ne bayan sallamar liman domin sai liman ya yi sallama tukuna za ka yi ko? ila ma ba da salami wata faka annahu hala qaba'ihi tarattaba alayhi sujudul qabli sai aka sami ci baki cewa a ai ya shiga tsakanin wajen qara'insa ya samu kuma sujudul qabli ajaza'ahu hadha al-qabli in yayi qablin ga nan liman din ga nashi sai yi qablin wana ba anil badi to ba zai yi badi ba kenan kablin ya mai a matsayin baki domin kablin ya fi karfin baki na to akan kula ka misali irin da azumi ne mutum ya sha azumi gasban annabi ya irin masu kawo sabon auren nan gab da azumi sai zama misali an samu matsala har misali ya sha azumi da farko yadda dole sai ya yi kafaran nan kafara sittin
na'am to sai ƙara kuma maimaita irin wannan nafsu shai a cikin yani me ainihin dalilin da ya sa sha misali matan ne misali ta wannan ne shi har sai da ya zo mata dole to akwai wani aboki na da ya taɓa kamun matsalar na na wasa ya mai mutu a kansa sau biyu bayan hukunci daya idan mutum ya karya azumi من جهة الشهوة هو الذي غلبها أو هي التي غلبته أي باب ليفي أي ده يدع أي دك سنة cikin سنة da kafara 61 dai in aka sake 61 dai wani ya sake hawa eh in aka sake wani ma ya sake eh haka ne ba za a ɗauke shi akan irin wani hukuncin ba ba ko ai wancan ya kare wannan kuma ya sake zuwa da wannan na ga shi ma cikin watan azumin ne ai watan azumin addu'a watan azumin kwana ɗaya su ai ba a rana ɗaya ne in a rana ɗaya ne wannan abun ya kasance to shi kenan ɗaya ne ya kasance amma in washe gari aka sake to shi ma shi ma istinafa eh
وقال رحمه الله تعالى ومن نسي الركوع وتذكره في السجود ركع قائما ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد القيام رجع جالسا أو وسجد إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس ومن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس ويسجد في جميع ذلك بعد السلام
ومن نسي ركوعا wanda ya mance da ya ruku'i ba wata zakar wata sujudi sai da ya sujudi tukuna ya manta ya hawi irin ardi ne bidole bidone ruku'i ai dan yana yana karanta fatiha ya karanta sura kawai bai ankara ba kawai sai ga ya sujudi a tunaninsa ya yi ruku'u sai da ya sujudi sai tuna bai fa yi ruku'un nan ba wata zakar wata sujudi raja qa'iman sai tashi a tsaye sai tashi tsaya tsaye wa yusahabu lahu an yu'ida shay'an an so in tashi a tsayen an yu'ida shay'an min qira'atil qur'ani ya karanta wani abu na karatun alqur'ani summa raka sannan ya sake ruku wa yazid ba da salam sai sujud libadi kaman alula yana tafiya hukuncin kaman na alula ne idan mutum bai wanke fuska ba sai wanke hannunsa to abinda zai koma daga bayan kafin wanke fuska zai fara shine jabarinsa to wannan ma haka ne in ya koma in ya tashi a ba daga tashin sai sake rukuwa a sai karanta wani abu na daga qur'ani fatiha da sura ka mata yassara shikenan falyastamiru ala dalika na'am ويستحب له أن يعيد شيئا من قراءته ثم يرقى ويسجد بعد السلام ومن نسي سجدة وان يمن تد سجدة واحدة غدا دaya wata zakara ba ne kiyami shi ma bayan ya tashi a tsaye raja jalisa sai ya koma in ya koma wata jada sai sujada bani illa an yakuna qajjalata qabla al-qiyam sai da in ya kasance qajjalata ya zauna qabla al-qiyam kafin tashi fala ri'idul julusa ba zai sake zaman ba kaga shi ma kamar wancan ne gai amma bambanci nan me za a ce ba za a ce ka karanta wani abu ba yawwa wa man nasiya sajdatayni wanda ya mance da sajdoji guda biyu har sajidan ya koma ya sujada wa lam yajlis ba zai zauna ba wa yasjud fi jami'i zalika ba'da salami sai sai da baki duka gabaki daya wayannan duka baki daya wannan hukunci kaga tunda muka fara baki kamar shi yawa to shi bambancin wannan littafin kenan da kowanne duk littafin bidiyo babu wanda ya warware sujudi kamar wannan in mutum bai fahimci sujudin wannan ba to duk inda ya tafi a cikin wallah ba zai fahimta ba sai dai kawai ta buga buga kankane amma babu a iziya bai yi kamar wannan ba risala ba ta yi kamar wannan ba askari ba ta yi kamar wannan ba in dai akan sujudi ne sujudinta ya buɗa sosai sosai na'am
البيان يعني أن من تذكر الركوع وهو ساجد يرجع قائما على المشهور ويستحب له أن يقرأ قبل الركوع استنانا ثم ينحط إلى الركوع المنسي لأن الركعة للركن مقصودة ثم يتابع ويكون السجود لسهوه بعديا للزيادة التي وقعت منه على قاعدة حديث ذي اليدين وحديث قيامه عليه الصلاة والسلام إلى خامسة وأن من تذكر السجود بعد القيام رجع جالسا وسجده إن لم يكن قد جلس بعد بعد السجدة الأولى قبل القيام وكذا من نسي سجدتين إن حط لهما عند تذكره قائما ولا يجلس قبلهما وسجد في الحالتين بعد السلام للزيادة على قاعدة عديد اليدين وقيامه عليه الصلاة والسلام إلى خامسة هذا إن إذا تذكر السجدة أو السجدتين قبل في الركعة الموالية وأما إذا كان بعد عقدها فقال فيه رحمه الله تعالى
نعم abin da nake faɗa wannan ya warware shi ya fitar da kowane abu dalla-dalla can kuma sun mai da shi a dunkule a cikin ilimi sai in malamin ya buɗa da kansa sai in kuma ka koma sharha to za ku iya haɗuwa ka samu irin wannan amma in ba sharha ba ba za ka samu kamar wannan ba shi a nassin ne ya fito da shi kowane abu ya warware shi ga yadda abin yake amma can za ka iya samun hadisin an kawo kan kaga duk muna yawo ne a cikin hadisin zulele ne dama na gama har tashin kiyama ba za a canza ba a hadisin zulele ne nan dai aka samu ziyada da nukusani a hadisin ne kuma ba za a canza ba abdullahi bin bujaina abdullahi bin abdullahi bin bujaina abdullahi bin jabiri duk wanda suka kawo kaɗan kaɗan ne amma rikicin dai na zulele ne to duk kowanne ya ɗauka kowa yana san da hadisi amma akwai wanda ya fakkinsa kamar yadda wannan ya yi shi ne magana da nake magana a kai na yani ana mata zakarar ruku'a mutumin da ya tuka bai ruku ba wa sajin yana su bayan ya yi sira yarju qa'iman ya koma ya tsaya al mashhuri shine zance mafi bayyana wa yasabu lahu an so gari shan ya qara'a qabla qabla ruku'i ka gani an so ne istihbaba istinanin summa yanhaq ila ruku'i sannan sai sun kuye koma yayin ruku'i kuma almansi wanda ya mance li'anna raka'ata lirrukuni domin raka'a daya an yi shi ne ga rukuni almaqsuda wanda ake da nufi summa yutabi sannan ya bibiya wa yakunu sujudu sannan sujudin ya zama lisahwi na sahawin din badiyan badi ne lizziya saboda ƙari allaci wa ƙatmin wanda ya afku a kansa ala ƙa'idatin hadisi zilede ne akan ƙa'idan hadisin zilede ne Allah masa rahama wa hadisi kiyami alaihi salatu wassalam da hadisin tsayuwar manzo Allah ila al-khamisati da ya tashi zuwa raka ta biyar wa ana mata zakkara sujuda ba da kiyami wanda ya tuna da sujudi bayan ya miƙe raka'a jalisan ya koma ya zauna raja'a jalisan ya koma ya zauna wasa jadahu ya sida in lam yakun qad jalasa ba'da al-jalsati al-ula matukan bai zauna ba bayan zaman farko qabla al-qiyam kafin tsayuwa wakaza akana man nasi sai ne wanda ya mance sajjada guda biyu in hadda lahuma inda tadhakkuri to ya koma ya yi su lokacin da ya tuna shi qa'iman yana tsaye ne ولا يجلس قبلهما بزي زونا بكا كنين سجود وسجد في حالتين سيسجد أو أنه حالا ينبول هبي بعد السلام سجد بادي ينا يوم وانا سجود سيسجود البادي لزيارة على قائدة سبود الزيارة زي أكن قائدا حديث زلي ديني وكيامه عليه الصلاة والسلام نبتاش مضى الله ذو ركعة تجير هذا وانا مضى الله إن تذكر السجدة in ya tuna da sujada a wasu da ta ne ko tuna sujada biyu kabla a kadar raka'a ta kafin ya kulla wannan raka'a an gane ko almuwaliya wanda take jere da wanda ya bari baya wa ma idan kana ba da aqdiha amma bayan ya kulla wannan raka'a ne fa qala fihi rahimahullahu sai mai tarihi ya faɗa Allah masa rahama ne ci gaba na'am
وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة وبعد السلام وإن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس لم يفوتا ومن لم يفوتا ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطل صلاته
وإن تذكر إذن يتنا وإن تذكر السجود إذن يتنا للسجود بعد رفع رأسه bayan ya daga kansa mina raka'ati daga raka'a allati taliha wanda take bin wannan tamada shikenan sai zarci ala salati akan sallarsa walan yarji ba zai komo ba ma'ana wa algar raka'atul sahwi sai cire wannan raka'an ya jefar da ita ka gani ya jefar da wannan raka'an ya bata kenan eh wa algar raka'atul sahwi wa zada raka'atan sai ya ƙara wata raka'a daya ya liga cika raka'atu ya ci biha duniya kenan wa zada raka'atan fi mawdi'a sai mai da wata raka'an a wannan baniyan yana mai gini wasu da kaular salam sai sai da kambi kuma in kana min al-ulayn inda garkoyin farko kenan wata zakara ba da aqad salisa bai tuna ba sai bayan raka'a na uku ya raka'a na uku bayan ya tashi ya bar sujunin raka'a na biyu sai sai da ya tashi ya yi shiya daya zai sai da ya tashi tukuna ya kawo raka'a na na uku to a wannan raka'an ne sai ya tuna ai bai sujudan wancan raka'an ba to shikenan sai jefar da wancan raka'an wannan tsayawar tasa sai sake mai da fatiha da sura kaga cire wancan kenan an gane ko amma sujudin kamar zai yana da wahala shi ma gurin eh in kana min al-ulayi wasu zakar ba da aqad salisa wa ba da salami bayan ko ko bayan yayi sallama wai lan takun min al-ulayi in ko ba cikin raka'a na biyun farko bane au kana minhuma ko a cikin su ne wasu zakar qabla aqad salisa sai tana kafin yin raka'a ta uku li'anna surata karatun sura wal julusa da zama lan ya futa bai tsere masa ba zai iya gyarawa kenan me wa man sallama shakkan wanda ya sallama amma shi kansa yana kokonto sallar nan ta cika ko bata cika ba fi kamali salati amma yayi sallama kawai Allah ma ya hakuri ya gaji shi to ba da salatu sallar ta baci dole sai ya samu ta haƙoƙin cewa ya cika shine
البيان يعني أن من لم يتذكر السجود إلا بعد رفع رأسه من الركعة التي تلي, الرك... تلي ركعة النقص فلا يرجع إليه لفوات التدارك بعقد الركعة المتوالية موالية بل يلغي ركعة السهو ويزيد ركعة أخرى بدلها ويسجد سجودا قبليا إذا كانت الركعة الملغاة من الأوليين ولم يتذكرها إلا بعد عقد الثالثة لاجتماع زيادة ركعة ونقصان السورة من الثالثة التي رجعت ثانية على قاعدة تغليب النقصان على الزيادة وحديث قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرك من ركعتين تاركا الجلسة الوسطانية كما سبق ويكون سجوده بعديا إن لم تكن الركعة الفاسدة الملغاة من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة لأن الزيادة في كلتا الحالتين محضة لم يترك فيها سورة ولا جلوسا على قائدة حديث ذي اليدين وقيامه عليه الصلاة والسلام إلى خامسة وأن المصلي إذا سلم شاكا مترددا في كمال صلاته بطل بطلت عليه لتركه قاعدة البناء على اليقين عند الشك والتردد في ترك ركعة أو ركن في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنين صلى أم ثلاثا فليلقي الشك وليبني على اليقين رواه البيهقي لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين ولا يقين مع الشك فسلامه قبل زوال شكه في كمال الصلاة وعدمه مفسد لها والله
يعني أن من لم يتذكر السجود له mutumin da bai tuna da sujudi ba illa ba da rafi ra'asi min raka'ati sai bayan da ya daga kansa daga daga raka'a allati ta da raka'atin naqasi wanda take bin raka'an da aka tauye fala yarji ilaihi ba zai koma ba lifa wacce ta daruki saboda ya tsere ba zai iya riska ba bi akadar raka'ati da kulla wannan rakan almuwaliyati wanda take jere bal sai dai yulgin raka'atas saha sai ya jefa da wannan raka'an da ya rafkanwa wai ya zido raka'atul ukhra badalaha ya kawo wata raka a madadinta wa yasjudu sujudul qabli yasjudu lil qabli idza kanat ar-rak'atun mulghatu min al-ulayn idan raka'an da ya jefar din tana daga cikin rak'o'i biyu ne na farko wala ya tazakkaraha bai tuna ba illa ba'da aqad as-sadisa sai da ya raka'a ya tashi a raka'a ta uku li ijma'i ziyada li ijma'i ziyadati saboda haduwan ƙari na raka'a wani kusani surati da tauye sura min as-salisati daga na uku allati raja'at wanda ya koma na saniyan na biyu ala qa'idatin taglib al-nuqsani akan qa'idan linjayen mantuwa ala ziyarati akan qari saboda hadisi kiyamar rasulullahi tashi manzo Allah da ya raka'a biyu wanda ya bar zaman musda wanda bai zauna ba kamar sabak a cikin hadisin zaliyadaini ويكون سجوده بعديا سجود سيزمو بعدي إن لم تكن ركعة الفاسدة الملغات إن دي وانا ركعة من سقاتي وانا كجيفة دي من الأولين إن أشكل نفركوني أو كان منهم أقوكم تنا أشكل نفركو وتذكر سيتنا qabla akadis salisa tun kafin kulla raka'a na uku li'anna ziyarata domin kari fi kilta halataini a cikin wayannan lokacai guda biyu mahabbatin tsantsa la yukra fiha suratan ba a bar sura ba wala julusan ko zama ala qaidat hadisi daidaini ba kan qaidan hadisin zalyadaini wa qiyamihi alayhi salatu wassalam da tashi manzo Allah zuwa raka'a ta biyar wa annal musalla shi mai sallah idza sallama shakkan idan yayi sallama yana kokonto mutaraddadan fi kamali salati sallar ta cika ko bata cika ba amma ya sallama badat alaihi sallar ta baci da tarkihi qa'idatul bina'i saboda ya bar qa'idan bina'i ala yaqini akan yaqini inda shakki wajen kokonto wa taraddud fi tarki raka'atin da taraddudi cikin barin raka'a aw rukunin ko rukuni na hadisin Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakka cikin sallarsa falam yadri isnai salah bai sani ba raka'a biyu yayi am salasa ko raka'a uku yayi falyulgi shakka to abin da ya kamata ya kore kokwantan ne walaita waliyabni alalaki ne sai ce uku ne misali barin cika hudu abin da ake so kenan bai haƙi ya rawato li'anna zimmata domin alƙawarin da yake kan wuyansa la tubrau ba a iya warwarewa illa bi da yaqini sai da yaqini wala yaqini ma shakki kuma ba a samun yaqini da kokonto fa salamuhu qabla zawali shakki kubutansa shine sai ya kafin ya gusar da shakkin kokontonsa ne bi kama da salati cikin cikin sallah wa adamihi da rashin yin haka kuma mufsidul laha ya bata sallar saboda bai iya warwarewa ba an gani wani lana zimmata wa in tazakkara sujuda idan mutum ya tuna da sujudi ba da raf'i daga ina ne wayan da kar su da bada rafa ra'si min rak'atin idan mutum ya tuna da sujudi bada rafa ra'si min rak'atin lati taliya ka ka tuna baka yi sujudi ba a raka ma'ana kai raka daya sai da kai raka na biyu sune ulayoyin da ake nufi to sujudin da baka yi baka yi sujada ba a raka'a ta biyu baka kamance baka yi ba sai da ka miƙe ka tashi kana raka'a ta uku to akan wannan yake magana to da ka tashi kana raka'a ta uku sai a nan zai tuna wancan sallafa baka yi sujudi ba to ya za ka yi da wannan raka'a tulbiya za ka jefar da ita ne don ka jefar da ita ya za ka yi wannan raka'a ta uku in dai ka tuna wannan lokacin sai ka karanta fatiha da sura sai ka jona ta wancan ka cire cikin to akan sai ke magana gani sai ta dawo ta biyu to me za ka kenan sujudi kabli amma in ka gama kaga ka jefa da ita ka cire ta ne saboda ai ka bar rukuni ne min arkanin salati ita ce za ka yi mata idan ba a nan ba ne in a cikin raka ta uku ne kuma kana da raka ta hudu to ita ma haka za ka jefar da ita to amma kuma ka san ba za ka yi in kai fatiha ba za ka yi sura ba eh fatihan da ka yi kawai نعم شي كان نعم
وقال الشيخ رحمه الله تعالى والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ست مسائل الفاتحة والسورة والسر والجهر وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان إن طال
وساو في صلاة القضاء ربطنا شكن صلى نقرأي وتو صلى قرأي با صلى أداي با كساو في صلاة الأداء كمان كمان سهوني في صلاة الأداء دين يوه wasahu fi nafilati yin rafkanuwa a nafila ka sahu fil farilati kaman rafkanuwa ne cikin sallan farilla illa fi sitti masaili sai waje shida nan ne zaka bambanci a cikin farilla idan aka zo aka ce kayi tafiya ne masalan ko sallan qaba'i ne kamar irin mutumin da ya rama salloli din nan da suke kansa to rafkan wanda za su kama ka a ciki hukunci ɗaya ne da wanda za su kama ka cikin adai duk ɗaya ne to amma kuma in a sallan farilla rakunwa ya kama ka da sallan nafila duk ɗaya ne amma akwai matsala guda shida wayannan matsala guda shida su ne rikici yadda za ka yi ka cire su ka gane wannan a farilla ana yi amma a nafila ba a yi to shi ne sai ce lafi sita misali alfatiha karatun fatiha wa sura karatun sura wa sirri boye karatu gurin da ake bayyanawa wal jahr bayyana karatu wajen da ake boyewa wal ziyaratu rak'ati qara rak'a cikin sallah wa nisyan ba'd al arkani da manci wa da wani rukuni in dalan lokaci yayi tsawo to zai ma bayani
البيان يعني أن أحكام سجود السهو عند أداء الصلاة في وقتها كأحكام السهو عند قضائها بعد الفوات وأحكام السهو في صلاة النفل كأحكامه في الفرض إلا في مسائل ست بينها على بينها على هذا الترتيب أولا فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكرها بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام نعم أي من صلى ركعتين مثلا ونسي الفاتحة في الأولى وتذكرها بعد عكسه ركوع الثانية تمادى في صلاته وجبر هذا النقص بالسجود القبلي لخفتها في النافلة بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود أي أن حكم تذكر الفاتحة بعد الركوع في النافلة يخالف حكمه في الفريضة لأنه فيها يتمادى ويلغي ركعة السهو ويزيد أخرى محلها لفوات التدارك بإقدام بعقد الركوع ثم يسجد لسهو وكما ذكر آنفا في ترك السجود أي يسجد قبل السلام إن كانت الناقصة الملغاة إحدى الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة التي وقعت مقام الثانية بدون سورة تغليبا للنقصان على الزيادة لحديث نقصان السجدة الوسطانية في صلاته عليه الصلاة والسلام ويسجد بعد السلام وإن إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة للزيادة المحضة لقائلة حديث ذي اليدين وزيادة خامسة في صلاته عليه الصلاة والسلام
نعم يعني أن أحكام سجود السهو wato yanayin hukuncin sujudi sahwi inda adayi salati sallar da kake bi yanzu fi wakaci a lokacin ta ka akami sahwi kaman sallan da kake yi ne kaman kaman hukuncin sahwi ne inda ka baiha lokacin da zaka rama ba da lafawati bayan lokaci ya wuce wa akama sahwi hukuncin rabbuna fi salatin nafli a cikin sallan nafila ka ahkamihi kaman an gani hukuncin rabkanwa fi salatin nafli a sallan nafila ka a ka ne kamar hukuncinsa ne fil da cikin farilla illa fi masail sitta sai dai a matsaloli guda shida bayyana ha ala hada tartib ya bayyana ta a nan gurin gaba daya faman da siyal fatiha ta fi nafilati mutum ya mance fatiha kaga fatiha rukuni ne ko to a nafila sai ka mance wata zakara ha ba da ruku sai ka tuna baka yi fatiha ba sai da kai ruku tamada sai ka zarci wasu da qabla salami sai ka ce da qabli ta mai kujeran fatiha kenan a nafila kaga farilla ba haka bane yawwa kaga farilla ba haka bane yawwa ai man salla raka'a ta ni wanda ya salla raka'a biyu masalan a misali wanda sai al-fatiha ta fi ula sai ya manci fatiha a raka a cikin ɗaya daga cikin raka'an farko wata zakara ha sai ya tuna ba da aqadihin ruku'u saniya bayan ya yi ruku'u na biyu tamada ya zarce fi salati a cikin sallansa wajabar hadan naqasi sai sai sai jabaru na wannan nuqsanin bis sujudil qabli sujudil qabli ko li li fatiha fi nafilati saboda saukin ta cikin nafila kaga a nafila ne wannan a nafila in ka bar fatiha da kai sujudi amma in a farilla ne in ka bar nafila babu maganar sujudi in ka bar fatiha babu maganar sujudi sai dai ka cire raka'an ka jefar da ita ka kawo wata tukunna kafin ka yi sujudi an gane ko bi khilafi farilati fa inna hu yulgi tilka raka'ata in farilla ne zaka jefar da wannan raka'a waya jidul ukura sai ka karo wata waya tamada sai ka zarce akan haka waya kunu sujuduhu kama zakarna fi tarikin sujudi sai mu bar sujudinta kamar yadda muka ambata kamar mutumin da ya bar sujudi ne ai annan hukumu tazakkurul fatihati hukuncin tuna fatiha ba da ruku'i bayan mutum ya yi ruku'i fil nafilati a nafila yuhalifu hukumu fil farilati ya sha bamban da hukuncin cikin farilla li'annahu fiha in a ciki ne ya tamada zai zarce wali gin raka'ata in a cikin farilla kenan wali gin raka'ata sahwi sai cire wannan raka'an waye jidul ukra mahallaha sai kawo wata a mahallinta saboda ya bar farilla da lifawatu tadaruki saboda ya ya ya ya tsere masa bai samu riska ba da aka da ruku'i da kullar ruku'i su mai sujudu lisawi sannan sai sujudu sahwi bayan ya kawo rakan ya ce wancan rakan ya jebar kama zakar anifan kamar yadda yanzu muka faɗa fitar da sujudi a wajen sujudi ai ya sujudu qabla salami shi ma sujudu qabli zai yi daga ya cire wancan rakan ya jebar to qabli zai yi in kana naqisatun mulgatun in ya kasance wannan wanda aka yi tauyen wanda ya ce ake jefar da ihida ulayni ɗaya ne daga cikin rakoyi guda biyu wata zakar ba da akadis salis ya zamo ya tuna kafin raka'a ta uku allaci wa qatim maqamas saniya wanda ita ta uku nan ita ce za ta sake dawowa muqami na biyu ai ka bar sujudi a raka'a ta biyu a fatiha da sura fatiha da sura ka tashi kuma za ka yi mai fatiha kawai ba sura to mai fatiha da suran sai ka gane cewa wancan raka'an far wancan ka samu kuskure to ka jefar da ita mai fatiha da wannan fatihan ba sura ne ka kawo fatiha da sura kaga ka jefar da wancan kenan to idan ka samu wannan kaga abin da ya kama ka su je da kablin ne ta ba na biduni suratin wanda ba ta sura tagliban lin qusani wannan ya zama ya samu rinjaye wajen nuqsani kenan alal ziyarati akan qani saboda hadisin nuqsani sajadati saboda wannan hadisin da kai na tauye sujada ne alwasdaniya ta biyu fi salati alaihi salatu wassalamu cikin sallar manzo Allah wa yajidu ba'da salami sai sujada badi in lam yakun min al-ulayn in arkan fatihohin karshe ne ka gani in a in sujudin a wancan ne in sujudin a fatiha da sura mai raka'an farko in sujudin a raka'a ta ƙarshe ne wanda fatiha ne ba sura aka samu to da aka samu sujudin ba zai kama ka in a wancan ne na biyu ƙabli ne zai kama ka yawwa zaman yawwa shine dalili an gani aukanan minhu ma ko duka suna ciki ne wata zakara qabla aqdis salisa duk suna kuskuren duk yana cikin rakan farko ne li ziyarati al mahabbati saboda kai kari tsantsa li qa'idati hadisi zubairi saboda qa'idan hadisin zubairi ne wa ziyaratul hamisati da ƙarin raka ta garfi salati alaihi salatu wassalam da ƙarin da mutum ya samu kenan a ciki na'am
ثانيا والثالث والرابع ومن نسي الصورة أو الجهر أو السر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه بخلاف الفريضة نعم أي أن من نسي الصورة أو الجهر أو السر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه لأن هذه الثلاثة في النافلة من الفضائل ولا سجود في ترك فضيلة بخلاف نسيانها في الفريضة فإنه كما مر يسجد بعد السلام في ترك السر للزيادة وقبل السلام في ترك السورة والجهر للنقصان انظر أدلتها في مواضعها فمن قام إلى ثالثة في, في النافلة فإن تذكر قبل أبد الركوع ركع وسجد بعد السلام وإن عقد الثالثة تمادى وزاد الرابعة وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام أي إن من قام إلى ركعة ثالثة في النافلة وتذكر قبل عقد ركوعها رجع جالسا وسجد بعد سلامه للزيادة كما مر حكمه ودليله وإن عقد الثالثة تمادى وزاد ركعة رابعة وسجد قبل سلامه لأن حكمه عندئذ حكم نسيان السجدة الوسطانية كما مر بدليله بخلاف وقوع مثله في الفريضة لأن القيام إلى ركعة زائدة فإنه يرجع متى ما ذكره ويسجد بعد السلام للزيادة على قاعدة حديث قيامه عليه الصلاة والسلام إلى خامسة كما سبق خامسا ومن نسي ركنا من النافلة كالركوع والسجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه بخلاف الفريضة فإنه يؤيدها أبدا أي أن إن من نسي ركنا من أركان النافلة كالركوع والسجود ولم يتذكره حتى سلم وطال فلا إعادة عليه لأن النافلة لا تبقى بخلاف وقوع مثله في الفريضة فإنه يعيدها أبدا لحديث مسيء صلاته حيث ترك فيها ركنين أساسيين الاعتدال والطمأنينة وطال حتى جاء وسلم فقال له عليه السلام بعد عليه الصلاة والسلام بعد الرد ارجع فصل فإنك لم تصل متفق عليه وإن تذكر الركن في الفريضة عن قريب أحرم و... وأتى بما نسي وسجد بعد السلام على قاعدة حديث اليدين المتفق عليه
na biyu da na uku da na hudu wa man nasiya suratan wanda ya mance da sura au jahara ko ya mance da bayyana karatu au sirran ko ya mance wajen koyi karatu ya bayyana fin nafila ta cikin nafila wata zakar ba da rukuyi sai tuna bayan rukuyi ya mance bai karanta sura ba sura sunna ce bayyana karatu a wajen da ake bayyanawa kamance ka boye sunna ne boye karatu gurin da ake boyewa ka bayyana sunna ne haka ne ko wata zakara ba da rukuyi amma sai tashi bai tuna ba sai bayan da ya ruku kaga wanda to ana yin su ne a tsaye ko tamada sai zarci wala sujudu alaihi ba zai ba zai sujudi ba bi khilafin farilati sabanin farilla kaga a sallan farilla idan duk lokacin da ka zo sallan magariba masalan sai kai karatun fatiha a koyi kamanci sujudi ya kama ka kabli kuma ta kama ka a farilla wajen da ake bayyanawa wajen da ake koyewa sai ka bayyana sujudi ya kama ka kaga duk wayannan gaba ki daya kana idan ka bar sura sujudi ya kama ka saboda dunnu kusani ne gaba ki daya a farilla amma a sunna an yafe maka an gani a sunna an yace maka to kaga bambanci kenan to idan mutum bai gane wannan da wannan ba sai ya zo ya dibka ma ya yi ta jika wa kansa aiki a gurin da ba muhallinsa ba na wala su da alabi khilaf da farilati sabanin farilla ai anna man nasi suratan aw li jahara aw sirratin nafilati wanda ya mance da karatun sura ko bayyana karatu ko boyewa a cikin nafila wata zakar ba da rukuyi bai tashi tunawa ba sai da ya rukuyi tamada ya zance wala su da alaihi babu su da gare shi bayan hali salasa fi nafilati min alfada'i in a cikin nafila ne mustahabi karatun fatiha bayyana karatun koyewa mustahabi ne ba sunna ba wala su da a cikin ba za a yi ba wala sujuda fi tarkil fadilati ba a yin sujudi a barin mustahabi bi khilafi nisyani a sabanin mantuwanta fi farilati a cikin farilla fa innahu kama marra yasudu ba da salami kamar yadda ya wuce za a yi sirri ba da salami fi tarki sirri lil ziyarati idan ka bar sirri wajen da ake boyewa za ka yi wa qabla salami za ka yi kafin ka yi sallama za ka yi sujudi fi tarki surati wajen barin sura والجهر دبينا ولن أساني إن كاتوي انظر أدلتها في موضعها كدوب بيان ومن قام إلى السادسة وأن يتاجد أركات أكو في النافلة نافلة فإن تذكر إن يتنا قبل أكد ركوي كافين ركوي رجع يداو وسجد بعد السلام يسجد بعد saɓanin farilla kama da ya zarci wala yarji ba zai dawo ba wai ligi tilkar raka'ata zai jefar da wannan raka'an ya ci ligariya ya dawo da wata tukunar shi da kabla salami kun gane an gane ko na'am wa kabla salami sai al faraj inna yarji mata ma zakara duk lokacin da ya tuna zai dawo wai fi ba da salami shi da bani ai in inna man qama ila raka'ati salisa duk wanda ya tashi zuwa raka'a ta uku fin nafila ta nafila wata zakara qabla al-aqd ruku'i ka ya tuna kafin ya kulla ruku'in sa raji'a jalisan ya koma ya zauna wasu da bada salam ya shi da sujada badi lin ziyarati saboda ziyara kamar marra hukumu kamar da hukuncin sa ya wuce wa daliluhu dalilin sa wa yana qada salisa idan ya kulla na uku tamada ya zarce wa za da raka'atar rabi'a ya ƙara raka'ata hudu wasu da qabla salami ya sayar qabli la'anna hukumu inda ilin hukumun nisyan sajarati alwustaniya anan hukunci sa ya zama hukunci ne na nisyan sajarati mantuwan sajada na wustaniya na biyu din nan kamar marar bi dalilin bi dalili kamar da ya wuce a dalilin bi khilafi ko misli fi fadilati sabanin yadda ya afkwa cikin farilla لأن القيامة إلى ركعة domin tashi zuwa raka'a za'iratin na ƙari fa innahu yarju zai dawo mata ma zakar hudu lokacin da ya tuna wai zurba da salam ya shi da badi liziyarta ala qa'idatin saboda yayi ƙari akan qa'idan hadisin qiyami alaihi salatu wassalam tashi manzo Allah ila hadisati zuwa raka'a ta biyar kama sabab kamar yadda ya wuce bani wa man nasiya rukunan min nafilati wanda ya mace da rukuni daga cikin nafila kamar ruku'i ko sujudi wala na tazakkar bai tuna ba ta sallama sai da ya sallama wa qala lokaci ya tsawo fala iyadata alaihi ya ci bulus bai lafil farilla ci ta banin farilla in farilla ne ka san ta rushe ne ko ka gyara bai lafil farilla bai nawo ya ido ha abadan har abada zaka rama ta amma nafila ne ka ci bulus ai inna man nasiya rukunan min arkanin nafilati wanda ya mace da rukun daga rukunin nafila kar ruku'i wasu yudi wala mutazakkaru bai tuna ba ta sallama yi sallama wa dala lokacin yayi tsawo fala i'adata alai bai sake ba da annan nafilata domin nafila la ta qudari khilafi wuqi misli ba a rama ta sabanin abubuwan misalin ta filfarin da cikin farilla fa innahu wannan a farilla ne ya ido har abadan zai sake sallan har abada da hadisin musu salati saboda mutumin da ya sallar ta baci har su taraka fiya rukunai asasiyai yadda ya bar rukunoni guda biyu masu foundation al-i'tidal wa tumanina ya bar i'tidal wa tumanina wa qala lokaci tsawo hatta jaa har ya zo wa sallama ya sallama fa qala lahu alayhi salatu wa salam manzo Allah ya ce masa ba'da raddi bayan ya sake irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma ka sake sallah sallah ka bace yi ba muttafaqun alayhi bukhari da muslim sirrutu wa yanda zakara rukuna idan mutum ya tuna da rukuni fil farilla cikin farilla an karibin a kusa a harama ya yi harama wa ta bi ma na sai ya zo da abin da ya mance wasu da ba da islami ya sai da badi ala qa'idat hadisi zulaidain muttafaqun alayhi a qa'idan hadisi zulaidain wanda aka yi tifaki a kansa na'am anya shi ba za mu sauke ba na tunani na yau da mu sauke na ايش كمان ارم الحمد لله يلا ده ادم ادم yawa nan yana da rikici ne eh kusan littafi kenan sujudi shine littafi eh za ka ji karatun ba shiga ko saboda wahala eh kokolo ka kana ta tunani sai ka ji kamar ya ki kama to sai kun bi shi sosai eh ba haka bane magana ɗaya ce shi kadai ya bambance irin wannan eh Allah ya mana jagora na na na
Allah haka makala kamar wanda ya yanzu cewa a sallolin shi na baya yana da